بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 27 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da goma ga watan septemba 1996 a cikin karatu wanda ya gabata mun karanto har inda muka kawo maganar da al-imam abul ma'ali ibn al-juwaini yayi dangane da wasiya da ya akan abar wannan ilimi na kalam dama muna karantowa ne daga shar'i na al-aqidatu tahawiyya ta ibn abul izz al-hanafi da malamin ya gama kawo waɗannan maganganu baki ɗaya sai ya ce wa man yasil ila misli hadhihi hal duk wanda ya kai irin wannan hali ya bata shekarun shi yana karatu ashe duk karatun banza yake da wofi ya ba alqur'ani da hadisi in lam yatadarakahu Allah bi rahmatihi wa illa tazandaq matukar Allah bai mai rahama ba to sai ya zama zindiki zindiki sharrin shi yafi sharrin munafiki shi yasa imam malik ya ce mutum in ya zama zindiki har abada ba yadda za a yi a gane ya tuba don haka sai a kashe shi kawai ba za a ce wani kwana uku ya tuba ba ya za a yi a gane ya tuba to duk mutumin da ya kai irin wannan halin ka girma ka koyi karatu amma duk karatun da ka koya babu qur'ani ciki babu hadisi a ciki wai kuma ta haka kake kokarin ka san Allah to matukar ba Allah ya nufe ka da rahama ta ka dawo ka shiru ba to sai ka zama zindiki kama kala abu yusuf kama yadda al-imam abu yusuf almajirin abu hanifa yace man talaba ad-din bil kalami tazandaqa duk wanda ya ce zai koyi addinin musulunci da alkalam kace za ka gano tauhidi ta hanyar alwajudu din nan wal kidamu da irin waɗannan tauhidi da ake karantawa to sai ce ta zandaka mutum sai ya zama zindiki wannan maganar duk wanda ke rayuwa a ƙasar nan za ta yi mishi saukin fahimta saboda tashi muka muka ji ana cewa in ka karanta tauhidi ya maka yawa fa za ka ce ba Allah saboda wannan tauhidin da ake karantawa zai kai ka ga cewa ba Allah dan Allah mutumin da ya dawo yake ba Allah bai fi munafiki sharri ba to ya zama zindiki kenan sannan mutumin da ya dawo yace shi kanshi Allah ne ya zama zindiki ko bai zama ba to ba ku ganin waɗannan shehunan ɗariƙa da su da ƴaƴansu yadda kawai yaro sai ya take cikin shi da alalai yace shi Allah ne in ka ce kai kai ba Allah bane sai ce kai ma mai magana Allah ne komai ma Allah ne aka je aka kira babban shehun su fa aka yi mishi tambaya sai ya ce to wannan abu wani abu ne ai ba wani abu bane tsananin fahimtar tauhidi ne yasa kowane yaro ya gane shi Allah ne abin da shehun ya faɗi kenan fatawar da ya bayar kenan bara to yanzu jama'a duk wanda ya nemi wannan ilimi dan Allah bai hallaka ba to duk menene ya ja mutanen ƙasar mu suka hallaka duk ba wannan ilimin ba da a ce an koya musu alqur'ani da hadisi da ma'anar shi a bisa yadda annabi da sahabbai suka fassara suka aiki da shi za a koma ana wannan zindikanci ka taba jin annabi ya ce shi Allah ne ka taba jin sahabin annabi ya buɗe kai ya ce shi Allah ne to amma ya aka yi waɗannan suke cewa su Allah ne mun fahimci wannan da kyau ko har fa tijjani cikin jawahirul ma'ani yana cewa duk wani abu da ka gani a duniyan nan Allah ne dalili saboda wai da a ce waɗannan abubuwa da ake bautawa ba Allah bane da kishin da Allah yake dangane da shirka ya isa ya sa waɗannan abubuwa su ragargaje to saboda Allah ya yarda waɗannan abubuwa da ake bautawa da cross da gunki da duk abin da ake bautawa din nan tunda ya yarda shine dan haka ya kyale ake ci gaba da bautar su fa wannan magana tana nan cikin jawahir ma'ani mun taba zuwa mun yi karatu a kanta kuma karatu zai kama wannan littafi fa babu aqida wanda ba za a taba ba sai dai ko ka shiryu ko ka mutu ko ka yi rai ko ka hijira ka bar garin baki daya amma za ka rayu cikin bakin ciki wa tuhshar yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama a tashe ka kuma cikin makanta wadda tafi wannan saboda haka ka rufa kanka asiri tijjaniya ba addini bace kadiriya ba addini bace ne addini shine al-islam inna dina inda Allah islam musulunci kadai Allah yadda ai dan haka yace man talaba dina bil kalami tazandaqa wanda duk yace zai koyi neman ilimin addini ta hanyar ilmul kalam to zai zama zindiki wa man talaba al mala bil kimiya aflasa wanda duk yace zai nemi dukiya ta hanyar kimiyya ba kimiyya irin wannan na science ba a'a abin da ake nufi da kimiyya a nan wata damfara ce da ake buga kuɗin jabu za mu zo za mu kawo maka tarihin tijjani wannan aikin yake yi yanzu nan za mu zo mu karanta maka insha Allah mun fahimci wannan mutum ya buga kuɗi na jabu to wanda duk yace da haka zai nemi kuɗi ta hanyar damfara aflasa sai an yi mai tonan filili to don haka yau za a yi wa tijjani wa man talaba gharibal hadisi kazaba wanda kuma duk yace gharibul hadis zai rinka nema ma'ana kalmomi masu wahala a cikin hadisi shi aikin shi kenan to zai ƙarya saboda zai je fassara wani hadisin cikin ƙarya to abinda al-imamu abu yusuf ya faɗi kenan a shahid dangane da wannan magana shine ne man talaba dina bil kalami tazandaka wanda duk ya nemi ilimin addinin musulunci da ainihin wato ilmul kalam zai zama zindiki an fahimci wannan da kyau don haka ba a neman ilimin addinin musulunci ta hanya ainihin ilmul kalam an fahimci wannan ko sai kuma kalmar shi da yace wa man talabal mala bil kimiyya aflasa wanda di ya nemi dukiya ta hanyar jabon kuɗi buga jabon kuɗi da ainihin 419 da damfara to aflasa wannan mutum za a yi mishi fallasa to saboda tijjani ya yi irin wannan abubuwa kuma an kawo mutanen ƙasashen mu sun rungume shi shi yasa za mu yi muku haƙƙi haƙƙin nasiha yau haƙƙin nasiha za mu muku tijjani ba wali bane amma dan fi wannan ne dan damfara ne ga waɗannan littattafai guda biyu at-tuhfatu sunniya bi tawdih at-tariqati tijjaniya ta'alif Muhammad Tahir Maigari Al-Burnawi Bauchi Nigeria wannan malami yana nan wani babban malami ne a jami'ar Bayero a gidan Kaulaha ma shi ya girma karewa yana nan da ran shi yanzu da daddare din nan sai dai in yanzu yanzu nan ya mutu a cikin jami'ar bayero a faculty na islamic studies ka je ka same shi shi wannan littafi a tuhfatu sunniya bi tawbihi tariqati tijaniya duk baki ɗaya wannan kafircin da suka wulaha suka kawo ƙasar nan duk baki ɗaya yace lokacin duk da su ake tafiya suka da suka gane ba addini bane to shine wannan littafi sannan ya zo ya Sheikh Ibrahim Iyas السنغالي حياته وآراؤه وتعاليمه تأليف محمد طاهر ميغري جامعة بايرو كانو نيجيريا 1970 9 aka rubuta aka buga wannan littafi 1979 mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin wannan littafin ya kawo wannan magana a cikin shafi na sha biyu amma a cikin wannan littafi a tufatu sunniya ga magana a cikin shafi na sha biyu zuwa shafi na sha uku sai ka saurara ka ji me yasa muka ce tijjani dan damfara ne na buga kudin jabu gashi sannan in kai dan boko ne saboda so muke sai kowa kan shi ya waye in Allah ya so in kai dan boko ne ka je ka karanta littafin da aka rubuta da turanci da tijjaniya a sufi order in the modern age page 16 shafi na goma sha shida sunan littafin kenan na addoktor sheikh jamil abun nasar ka je ka karanta amma za mu karanto da larabcin yanzu yace ha huna ikhtalafa sayyid ali harazimi ma ba'd al mu'arrikhin al maghariba alladhina katabu an taharrukat ash-shaykh at-tijani ayyama idhin ya ce to a nan ne fa da shi aliyul harazimi wanda ya rubuta jawahir ma'ani da kuma wasu malaman kasar magarib yammacin duniyan nan malaman da suka yi rubutu game da kai da komowa na shehu tijjani a nan ne suka yi saɓani zahabal mu'arrif muhammad bin al-qasim az-zayyani ila anna sheikh tijjani اشتغل عندما كان في تلمسان بصناعة الإكسير الكيمياء babban malamin tarihi wanda yake da suna Muhammad dan Qasim Az-Zayyani yace Shehu Tijjani a lokacin da ya kasance a garin Tilmisana sai ya shagaltu da sana'ar alkimiyya shine ne shine ainihin wannan sana'a ta kimiyya din buga kudin jabu sai ya fassara da kanshi yace wa tazyifin nuqud tazyifin nuqud buga kudin jabu yanzu dan Allah in ba dan gwamnatin Najeriya fasika bace a ja'ira ce azzaluma ce yaya za a yi ta ɗaure wa 'yan tijjaniya gindi alhali yana cikin dokar najeriya da kowace ƙasa duk wanda ya buga kuɗin jabu ya yi laifi a samu wani takadari ya je can ya buga kuɗin jabu sai a ɗauko shi a kawo 'yan najeriya suna bin ɗariƙar shi kuma har wai gwamnatin najeriya ta sa ido akan waɗannan abubuwa wai sai a ce ana zagin waliyan allah to billahi azimi shehu tijjani dai ba waliyan allah bane amma waliyan shaidan ne mun fahimci wannan da kyau ko to shine yake cewa abin da ya kware kenan da wannan sana'a ta zifin nuqud buga kudin jabu fa alqal qabda alaihi sai aka kama shi fa hukima aka hukunta shi thumma barabahu wa sajanahu muhammad ibn usman al-hakim turki sai muhammad dan usman ya kama shehu tijjani ya mishi dukan tsiya ya saka shi a kurkuku shi muhammad dan usman din waye al-hakim turki shine hakimin gwamnatin musulunci ta kasar turkiya wadda a lokacin nan ne cibiyar addinin musuluncin duniya take fil jazair a ƙasar algeria aka kama tijjani wannan abu allazi hakama min sanati sittin wa sittina wa sab'a mi'a wa alif miladiya wanda shi yayin mulki ne shi wannan ainihin Muhammad dan Usman din daga 1766 zuwa 1791 na miladiya wanda ya daidai da hijira annabi na da shekara 1180 zuwa 1206 daidai sun mafaradahu sa'an nan sai ya kori tijjani min tilmisan daga tilmisan inda yake sana'a buga kuɗin jabu ɗin wa mana'ahu min al-iqamati fi jami'il aradi sa'an nan wannan hakimi na musulunci ya hana tijjani ya zauna a dukkanin baki ɗaya wannan ainihin ƙasa ta tilmisan allati kana tahta sayfaratihi wadda ke ƙarƙashin mulkin wannan mutum wa min ajli zalika intaqala ila shillala daga nan ne saboda wannan kura da aka yi wa tijjani sai koma zuwa garin shillala ko shallala ثم استقر اخيرا بقريه ابي سمغون to karshe a nan ne kuma sai ya zauna a cikin garin da ake kira abu samgun idan ka karanta cikin aliyul harazimi da ya zo daidai wannan tarihin sai ya ja alkalamin shi sai ya ketare don wannan yan shekarun wannan ba kyau ba za a iya bayani ba sai ya ketare bai bayyana komai ba shiru ne sai ya bayyana empty wannan tijjani yesu ashe yana can kurkuku bayan ya sha duka fi kalbi sahara wanda wannan gari na abi samgun yana tsakiyar sahara haisu la tamtaddu ilaihi yadul hukuma inda yake ainihin wato gwamnati ba za ta samu dama kama shi ba can ya gudu ya je zauna to amma aliyul harazmi sai ce sai wata matsala ta faru sai tijjani ya hijira kamar yadda manzo Allah ya hijira manzo Allah fata yi manzo Allah buga kudin jabe to sai a ce ya hijira kamar yadda manzo Allah ya dan me bi isa hadha tashbih Allah wadaran irin wannan kamantawa manzo Allah addinin musulunci ya tsayar a garin su aka ce ba a so aka matse shi Allah ya bashi izini ya tafi tijjani ko kudin jabu ya buga gashi ga littattafan ka je ka mallaka tun duniya na kwance ku mallaki littattafai kuka ki sai kuka yi ta sanya naɗi kamar limamai na maguzanci littafi gashi file goma sha biyu naira uku ka mallaka sai ka ki sai yanzu masara ta ishe ka bakin cikin duniya zai kashe ka yanzu kana nan zaka mutu yau da baki wani ba zai bacci ba me yasa ka bari mana musulunci ne in da musulunci aka yi kwanjan to an ci zarafin kai amma tijjaniya aikin banza ce ba addini ba kafirci ne ka bari mana in ka mutu kana wannan addinin kawai gari kana cikin wata kada fir'auna sai ka zargi kanka ka bi addini ne irin na fir'auna dan tamaman addinin tijjaniya yana saba addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan ko to wannan mun kawo ne a shahid da Abu Yusuf Al-Hanafi yake cewa wa man talaba al-mala bil kimiyya aflasa wanda di ya nemi dukiya ta hanyar buga gaban kuɗi za a yi mai fallasa to tijjani ya nema ta haka an kawo mutanen ƙasar mu wannan ɗariƙa sun karɓa ba su sani ba saboda jahilci shi yasa yanzu mun karanta muke bayyana musu dan me dan ku fahimci wannan ka'idar duk wanda ya nemi kuɗi ta wannan hanya aka ce aflasa a yi mishi fallasa to dan me ba za a yi wa tijjani fallasa ba duk ɗan ɗariƙan da ya zo ya ce ka sai mishi da kasar kai ne sai da kasar ka bashi kasar da sai ya kai mishi sauƙi ma me yiwuwa Allah ya sa ya shiryu ta wannan hanyar ba wani ɓoyo da ake kune kuke ɓoyowa saboda ba gaskiya kuke faɗi ba mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kun ji abu yusuf ya ce duk wanda ya nemi kuɗi ta wannan hanya ai mai fallasa kuma an yi kuma gwamnatin najeriya in dai ita ba fasika ba ce da waɗancan siffofi da muka siffanta ta to wajibi ta hana tijjaniya a najeriya tunda shugaban tijjaniya gashi bugun kuɗin jabu yake to dan me za a ɗauko wani zindiki mai buga kuɗin jabo a zo ana bauta mishi a ƙasar mu har a ba addinin shi yanci kamar yadda aka baiwa musulunci mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan addinin tijjaniya kun ji asalin shugaban tijjaniya kun ji shi mabugin kuɗin jabo ne dan 419 ne wa qala ash-shafi'i rahimahullah al-imam ash-shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace hukmi fi ahli al-kalami an yudrabu bil jarid wan ni'al hukunci na game da masu ilmul kalam a kama su ai musu duka da tsimangiyar dabino da takalma wa yutafu bihim fil qaba'il wal asha'ir a kewaya da su cikin kabilu da harsuna daban-daban a kewaya da su wurare-wurare wa yuqalu arin ana ana dukan su ana cewa hadha jaza'u man taraka al kitaba was sunna wa aqbala alal kalami kun ji ku masu karatun alwujudu abin da yake daidai shine a tafa ka gaba da takalma da bulala ta bawan dabino ana shimfiɗa muku ana cewa hadha jaza'u man taraka alkitaba was sunna wa aqbala ala alkalami sakamakon wanda ya bar alqur'ani ya bar hadisi kenan ana shauɗa maka ka bar qur'ani ka bar hadisi ka koma ilimin maguzawa wa qala al-imam shafi'i yace laqad ittala'tu min ahli alkalami ala shay'in ma zanantu musliman yaquluhu ya ce na taɓa leƙa cikin littattafan ilimin kalam na ga irin munanan maganganu da suke faɗi yace ban tsammaci musulmi zai iya faɗin wannan ba sai gashi ma wai manyan da ake cewa malamai ne suke faɗi imamu shafi'i sai ya cika shi magana shi da cewa wala an yubtala al-abdu bi kulli ma nahallahu anhu ma khala shirki billahi khairul lahu min an yubtala bil kalami a jarabci mutum da duk wani saban Allah kowane iri ne in dai ba shirka ba to ya fi mishi sauki da a jarabce shi da wannan ilimi na kalam shi yasa malamai suka ce kamar yadda shi Abu Yusuf ya ce sanin wannan ilimi na kalam shine jahilci rashin sanin shi kuma shine malanta dan haka ka jarabtu da ka san wannan ilimin ma to gwamma Allah ya jarabce ka da duk wani saban Allah kowane iri ne kai yafi maka sauki da ka jarabtu da wannan ilimi din matukar ba shirka ka jarabtu da ita ba saboda me inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da ba shirka ba tana iya yiwa Allah ya fi maka amma wannan ilmul kalam irin dameji da kafirci da shirka da maguzanci da ke ciki Allah kadai ya san iyakar shi wallahi tunda jiya mun zo mun kawo muku tarihin yadda akai daga su maguzawan kasar Greek wannan ilimin yazo to menene zai samo asali daga ba maguje ka raba shi da maguzanci zai yiwu ba zai yiwu ba dan haka kai hankali da kanka karshe sai al-Imam Shafi'i ya ce كل العلوم سوى القرآن مشتغلا إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين abin da al'imam shafi ya rera waka baiti biyu kenan ya ce kullun ulumi siwal qur'ani mushtagila duk wani ilimi a duniyan nan in ba alqur'ani ba to shagaltar da mutane wannan ilimi yake illa hadisi sai dai fa karatun hadisi karatun hadisi wannan ba shagaltawa a ciki ba sakarci wa illal fiqh fi din sai kuma koyan fahimta addinin musulunci to me ilimi sai imam shafi'i yace al ilmu ma kana qala wa al ilmu ma kana fihi qala haddathana ilimi shine aji ana cewa haddathana fulanun haddathana fulanun qala haddathana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ilimi kenan in ka ji ana haddathana to za a koya maka ilimi kenan duk abin da baka ji an ce Allah ya ce annabi ya ce ba to ba ilimi bane wannan jahilci kenan yace wa ma siwa zaka duk abin da ba a ce Allah ya ce annabi ya ce ba waswasi shayatin wannan waswasi ne na shaidan batarwa ce ta shaidan dan haka ka bar shi a nan zan tuna da magana ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi kuma da yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit-tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'yi faqih yace ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce babu laifi a ce sahabbai sun ce yace amma jahilci ne da wauta a ce maka Allah ya ce kai kuma ka ce ai wane ya ce a ce annabi ya ce ka ce wane ya ce to yanzu mun gane ilimi ko to fassara ilimi kenan definition ta'arifin ilimi kenan shine a zo a ce Allah ya ce annabi ya ce to shin waɗannan littattafai da ake karanta na ilmul kalam babu Allah ya ce babu annabi ya ce ya za a su ka zuwa ga tauhidi batar da mutane suke don haka ka watsar da su ya kai dan uwa musulmi ka runguma alqur'ani da sunna Allah ya shirye da mu karshe ibnu abul izzi al-hanafi yace wa tajidu ahada ha'ula'i inda al-maut yarji'u ila madhhab al-ajaiz فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك yace sai ka zo ka samu irin waɗannan manyan malamai da suka gama ɓata rayuwarsa akan waɗannan ilmomi ƙarshen rayuwar shi sai ka ji ya zo ya ƙaurace wa duk baki ɗayan irin waɗannan ainihin ilmomi da wannan ainihin ɓata lokaci da suka yi saboda me saboda ya saba wa alƙur'ani da sunna allati kana yaqfa'u biha wanda da yanke yake kafa hujja da waɗannan abubuwa kai tsaye ثم تبين له فسادها sannan sai zai gane duk wannan abu barna ne qur'ani ne kawai da hadisi daidai aw lam yatabayyan lahu sihhatuha ko kuma bai gane banna abin ba amma kuma ya kasa gano abin daidai ne ko ba daidai ba fa yakununa fi nihayatihim idza salimu min al'azab idan Allah ya kiyaye su daga azaba irin waɗannan Allah ya sa suka waye kansu ya gane tun da wuri ba su mutu ba sai ka ga ainihin sun dawo bi manzilati atba'i ahli ilmi min as-sibyani wan nisa'i wal a'rab sai su dawo sai su zama kamar mabiya ainihin malamai kamar yan yara kamar mata kamar mutanen ƙauye yanzu ga ibn al-juwayni duk duniyar ilimi an san shi amma ibn al-juwayni ya zo zai mutu yana cewa shi aqidar sa ɗaya da yan tsofaffin garin su wannan yan tsohuwa da bata iya rubuta sunanta da larabci ko da boko ko da faransanci ko da wanda yare ba amma tunda ta san Allah ɗaya ne sai duk ilimin shi ya watsar da shi tunda ya san baki ɗaya hayaniya ne sai ce irin waɗannan 'yan tsofaffin da suka yarda da Allah kawai irin aƙidar su yake da ita tun da yanzu ya ruɗe ma shi bai gane aƙidar daidai ba amma da ya san waɗannan tsofaffi aƙidar su daidai ce to ya jama'a wannan irin hallaka da mutane suke a ciki to menene maganinta wanne mataki ne za ka ɗauka don kaka afka a ciki domin wannan rayuwa tana cike da rigingimu don haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisin bukhari da muslim da sauran malamai duk sa'an da ya zo dab da zai sallama sai ya yi addu'a allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati Allah ka tsare daga fitinar ainihin azabar jahannama da fitinar kabari da fitinar rayuwa da ta mutuwa da kuma fitinar dajjal to fitinar rayuwa karka ga yanzu kana da imanin ka daram da kam to tsoron ka tsoraci karka faɗa wannan halin to menene maganin haka sai al-imam al-allama ibn abul izzi al-hanafi yace wadda'un nafi'u li mithli hadha al-marad cikakken magani wanda zai amfanar da kai karka afka irin wannan cuta ta aqida ma kana tabibul qulubi sallallahu salawatullahi wa salamuhu alaihi yaquluhu sai ka rinka yin irin addu'ar da manzon Allah yake faɗi ita manzon Allah shine likitan zukata sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layli yaftatihu salata sai ka saurara ka ji duk sanda manzon Allah ya tashi da daddare zai yi sallah tarawihi ce tahajjud shafa'i da wutri kowace sallah manzon Allah ga abin da yake yi to kai sai kai rashin sa'a littattafan fiqhun garin kuma sai suka ce makaruhi ne kai wannan addu'ar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan addu'ar da za ta sa ka fita daga wannan bala'in har ka mutu ka mutu lafiya kai littattafan garin ku sai suka ce ma ba kyau makaruhi ne kai duk inda kaje ka duba dalilin su wai sai a ce wai saboda kada jahilai su ce wai ne ake karantawa an yi shiru au wannan ai hujja ce wannan hujja ce wadda take sakariyar hujja don Abu Huraira ya ji manzon Allah in ya kabbar harama sai ya shiru ashe Abu Huraira akan wannan abun shi ma jahilinta ne kenan to amma manzon Allah ya san da irin su ai to tunda da jahilai sai manzon Allah ya ki sai manzon Allah ya yi Abu Huraira ya zo kama hannun manzon Allah ya ce ya Rasulullahi fadaituka abi wa ummi na baka fansar uwata da ubana kaji manya da suka san darajar manzon Allah kenan dama alfaza zai yace fadainahu bil arwahi law kana yuftada fa kullun bihi ba'da balali qad ihtada yace da a ce zai yi mu dauki uwar mu da uban mu kai manzon Allah sadaka yace wallahi da mun yi dan da dukkan mu fatatu ne ba manzon Allah ya shigar da mu ba alhamdulillahi rabbil alamin fa salawatullahi wa salamuhu ala rasulillahi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko to gata abu huraira a lokacin da ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shirin da kake in ka zo sallah farilla ne kake faɗi manzo Allah ya ce ne ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighfirli min khataayaya bil ma'i was salji wal barad wannan addu'ar baki ɗaya za ta wanke ka tas ka zama baka da zunubi sai fuka ha'il malikiya na ƙasar nan sai suka ce makaruhi ne a karanta ta asara nawa aka yi da ba a karatun hadisi kenan to ku yanzu da kuna da zurfin tunani ma akwai abin da ba ma sai ku irin ta gazali ba sai kowa ya sai sahihul bukhari duk gawar da za a samu aje a same ta ta zama gawa da bukhari amma sai aje a same ka ne wa fi bastihi inda mamati alamatun ala fanzuruni kad kharajtu bila shay' وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على حرص الذي هو جامع sai a je a same ka baka mutu a ɗakin ka kana rungume da sahihul bukhari ba sai a same ka ka bubuɗe hannu haka shine mawaki ya fassara wannan buɗe hannu da kake yace wannan buɗe hannu da kake in ka mutu yace wai kana nuna mutane ne ya jama'a duk gwagwarmayar da muka yi da kwangila da menene duk da muka tara kuɗin nan yau gashi mun fita duniya ba komai a hannunmu matsiyata haka aka fita yace wa fi qabdi kaffi tifli inda wilada yace in aka haifi yaro ai za ga ya dunkula hannu ko yace dalilun ala hirsin ladhi huwa jami'u wai yana nuna muku ya zo tara dukiya ne fa sai ya wawuro nan ya wawuro nan ya wawuro nan ya tara to kai ta al imam abu hamid al ghazali rahimahullah ka mutu da bukharin ka a runguma mana amma ka bata shekarun ka 60 ko 70 ko 80 ko 50 ko 40 ko 30 baka karatun hadisin manzon Allah kuma ka dawo shikenan zaka zo ka mutu da maguzanci ba don rahama Allah ba ma ai subhanallah Allah ya kiyaye to kaji shi yasa malaman fiqh Allah ya ji kansu da suka ce ba kyau ai wannan addu'a sai mu ce Allah ya ji kansu amma har abada ba za a dauki maganar su ba mun fahimci wannan dan maganar su ta yi karo kai tsaye da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kuskurantar da malaman fiqh kai tsaye ya fi saukin a kuskurantar da manzon Allah daidai da kiftawa ido ka je ka ɗauki littafin raf'ul malami anil a'immatul a'lam na Sheikh al-Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiya Ibn Taymiya ya littafi ya kara malaman fiqh akan haka ba a zagin su tunda kuskure suka yi amma ba za a bi magana su ba tunda ta saba nasi ko sahabi ya saba nasin manzon Allah ko na Allah sai a ce sahabi radiyallahu ta'ala anka wa arbaka Allahu amma wannan maganar taka innaha lam tusadif ma qala ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama falidhalika hiya marfuda magana ka ta saba magana manzo Allah sai a aje ta gefe guda a ce ba a daukar ta to dan haka malaman fiqh sun ce makaruhi ne a wannan addu'a amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yane je ka ka dauki bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibn majah darimi musnad na imamu ahmad muwatta duk baki ɗayan tafai ga sunan sun ruwaito irin waɗannan addu'o'i da ake in kai allahu akbar a sallar nafila ko a sallar farilla sai ka kabbarta waccan da muka yi ta abu huraira a sallar farilla ake yi akwai kuma wadda take subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka al-imam muslim al-imam tirmidhi sun ruwaito ta sahihiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta a cikin sallar farilla da sallar nafila akwai kuma Allahu akbar in kai kabbar harama sai ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko Allahu akbar sai kuma ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi duk wanda kai an samo daga annabi da sahabban shi ya inganta me zai hana ka kai duk baki ɗaya waɗannan hadisan na manzon Allah kalmar wani faqihi cewa makaruhi ta tashe su aiki haba jama'a ina ahlus sunna suke ko ko sai gemu har cibiya da naɗi je na shi har ƙasa da sanda ranar juma'a zandar ne haka mafa fulatani shanu sun ƙare su ne sunna kalla ba su ne kadai ba abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine duk abin da ya inganta da isnadi sahihi sai ku dauke shi abin da bai inganta ba sai ku watsar da shi shi yasa muka muku nasiha duk waɗannan sanduna ku watsar da su da ake sawa ranar juma'a liman ya zo ya dogare wata sanda duk baki ɗaya waɗannan sanduna bid'a ne manzo Allah ya rike sanda kafin ya samu mimbari amma daga sanda ya samu mimbari shikenan ya watsar da wannan sanda to abin da ake hudu ba ta sunna kenan amma a zo ga mimbari ga sanda an yi bid'a in kana da littafin zadul ma'ad na al-imam al-allamah ibn al-qayyim al-jawziya ka je ka karanta in baka da shi tafi ka dauki littafin subul salam in baka da shi tafi ka je ka dauki littafin bulugul maram ba naira 250 bane ka je ka dauka ka siya mana sai ka zauna kana limamin juma'a kana bid'a kuma limamin juma'a ahlus sunna ba ku karatun sunna ba nan gaba za a zo a sami yan kananan yara sun yi karatu tuni za su yi waje da ku wallahi yanzu ake muku nasiha saboda an san daraja ku an san mutuncin ku amma waɗannan yara da ke koyan alifun bil fatahatai ne an in un din nan baki ɗaya abin da su suka sani shine me izalatul bid'a din da gaske wa iqamatu sunna din da gaske ba munafunci ba sakarci ba zindikanci ba yaudara ba ɗarika a cikin izala izala tan tagariya suka sani wallahi tallahi kana barin ta za su yi watsi da kai wannan sandar sai sun ɗauke ta sun sharɓo ka ƙasa mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka sai mu ji menene ma'aiki yake faɗi sallallahu alaihi wasallam in ya miƙe sallar dare sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatira samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم خرجه مسلم fassarar wannan addu'a shine Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila ya Allah maɗaukacin sarki kai ne ubangijin mala'ika Jibril da Mika'ila da Israfila waɗannan sunayen manya-manyan mala'iku kenan da al'amura Allah ya ɗiba danka a hannunsu kamar yadda za mu ji ma'anar Jibra'il ko Jibril shine ne Abdullahi ma'anar Mika'il shine Abdulrahman ma'anar Israfil shine Ubaidillahi shi yasa ba makaruhi ne ka sa waɗannan sunaye ba tunda ka ji fassarar su wasu malamai kamar imam malik suka ce makaruhi ne ka sa wa ɗanka sunan mala'ika ya ka ce imam malik allah ya ji kanka ai kai ma sunan ka sunan mala'ika ne fanadau ya maliku li yaqbi alaina rabbak rabbuka ko kai ma sunan ka sunan mala'ika ne saboda haka ya halatta a sa sunan mala'ika mun fahimci wannan dalili duk sunayen ma'anarsu babu wani muni a ciki saboda haka za a iya sawa don kusan matsaloli ne na ra'ayoyin malamai yadda ya fahimta sai ya fahimta a kuskure ko ya fahimci daidai wani malamin ma sai ce bai halatta a sanya wa da sunan annabawa ba kamar muhammad ko musa ko isa ko isma'il da sauran sai aka ce a ya halatta fatirar samawati wal ardi allah kai ne ka halicci sammai da kasai alimal ghaibi wash shahada allah kai ka san abin da ke boye da abubuwan da ke sarari anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allah kai ne ke hukunci tsakanin bayinka cikin abin da suke jayayya yanzu mu mun ce ilmul kalam da falsafa da mantiki babu kyau wani kuma zai zo ya kafa kujerar shi ya ce da kyau ba ana jayayya ba kenan to kai in ka miƙe shafa'inka ne da wuturinka da sallolinka na dare sai kai wannan addu'a ya Allah wannan jayayya da ce ne na ce da ake Allah ka zaba min abin da yake shine daidai ka shiryar da ni yanzu wannan addu'a ba ita ce maganin wannan bala'in ba ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaq bi idnika Allah ka shiryar da ni cikin sabanin da akai to ka nuna abin da yake daidai gaskiya in bi saboda izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim kaga sai kai bi Allah daga karshe kace saboda ya Allah kai din nan kana iya shiryar kana shiryar da duk wanda kake so zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim ya ruwaito shi al-Imam Abu Awana ma ya ruwaito shi a cikin littafin shi ainihin as-sahih to sai malam abul ibnu abul izzi al-hanafi sai ya ce tawajjaha sallallahu alaihi wa sallama ila rabbih bi rububiyyati jibra'ila wa mika'ila wa israfila an yahdiyahu limakhtalifa fihi min al-haqq bi idnihi manzan Allah sai ya fuskanci Allah da kasancewar Allah shine ubangijin mala'ika jibril da mika'il da israfil akan Allah ya shiryar da shi ya zaba mai gaskiya da izinin shi cikin sabanin da aka yi iz domin kuwa hayatul qalbi bil hidayah zuciya ba ta rayuwa sai da shari'a wa kad wakkala Allah subhanahu haula as-salasati bil hayati waɗannan mala'iku guda uku Allah ya danka al'amuran rayuwa a hannunsu to kuma kai kana son rayuwarka ta zama shari'a a cikinta fa jibra'ilu muwakkalun bil wahyi alladhi huwa sababu hayatil qulubi mala'ika jibril shi aka wakilta yake kula da harkokin wahayi wanda yake ta hanyar harkokin wahayi din nan ne ake samun ainihin wato a huwa sababu hayatul qulub ta hanyar nan ne ake samun zukata suke rayuwa to malaika jibril abin da yake kula da shi kenan wa mika'il bil qatar shi kuma mika'il yana kula da harkokin saukar ruwa allazi huwa sababu hayatul abdani wa sa'iril hayawan wanda ruwan sama shine sababin rayuwar jikunan mutane da sauran dabbobi wa israfil bin nafhi fi suri israfil kuma shi aka wakilta dangane da kula wajen busa kaho allazi huwa sababu hayatil alam wa audil arwah ila ajsadiha wanda wannan busa kaho ta nan ne jukkunan duniya baki ɗaya za su rayu rayuka su dawo zuwa ga jukkunan su to ina hikimar da ta sa manzon Allah yake duban sunayen waɗannan mala'iku guda uku yace ya Allah kasancewarka kai ne ubangijin su Allah ka biya min bukata ka ka shiryar da ni to wata hikima ce ta sa haka sai malam yace fattawassulu ila Allah fattawassulu ila Allah subhanahu bi rububiyyati hadhihi al-arwah al-azima al-muwakkala bil hayati lahu ta'sirun azim fi husul al-matlub wallahu al-musta'an yace ka daga hannunka ko ka mika bukatarka ga Allah wanda Allah yake da cikakken tsarki da ɗaukaka ka roƙe shi saboda kasancewar shine ubangijin waɗannan mala'iku masu girma waɗanda su aka wakilta wajen kula da rayuwa to wannan ainihin addu'a tana da ƙarfi wajen biyan bukatar abin da kake nema saboda wannan ke kula da wa'ayi ka kira ubangijin shi ya biya maka bukata wannan ke kula da ruwan sama ka kira ubangijin shi wannan ke kula da harkokin da suka shafi busa kaho wanda yake ta nan za a rayar da mutane to kana sa rayuwarka ciki da waje farko da ƙarshe ta kyau kenan mun fahimci wannan jama'a to wannan ita ce addu'ar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake da daddare ita ce kuma za ta fitar da kai daga wannan bala'i da za a fada ciki ko ake fada ciki wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai Allah ya shirya da kai sai ka zo ka bi wanda yake tabbatar da maganar shi da abin da ya tabbata a tsakanin alkur'ani da sunna an fahimci wannan da kyau ko jama'a kuma wannan ya nuna mana ashe manzon Allah yana tawassuli da ubangijin manya ne ba da su manyan ba mala'ika jibril na da daraja Mika'il da Israfil duk suna da daraja amma manzon Allah bai ce ya Allah dan darajar Jibril da Mika'il da Israfil ka biya min bukata kaza ka shiryar da ni ba sai ce ya Allah dan albarkacin kasancewarka kai ne ubangijin su da rububiyar ubangiji gare su ya ainihin yi tawassuli yasa bai halatta maka ya kai musulmi ka ce Allah dan albarkacin Annabi Muhammad ka bani kaza ba dan albarkacin mala'ika ka bani kaza manzon Allah bai karantar da haka ba wannan kuma ba yana nuna manzon Allah bai da daraja ba idan manzan Allah na da daraja tabbas yana da ita haka to manzan Allah yana da daraja amma ya ba da izinin cewa a ainihin ce haka bai ba da izini ba waɗannan hadisai duk baki ɗaya ta tsuniya ne tawassalu bi jahi fa innal fa inna fa in fa inna jahi inda Allah azim ku ce Allah ya biya muku bukata wai saboda daraja ta saboda ina da girman daraja a wurin Allah eh manzo Allah yana da girman daraja a wurin Allah tunda annabi Isa ma Allah yace wajihan yana da daraja a wurin Allah annabi Musa wajihan annabi Yahaya wajihan duk Allah yace suna da daraja manzon Allah daraja shi duk ta fita su baki daya amma manzon Allah bai bada izinin a ce Allah dan daraja annabi ka bani kaza ba sai ka wuce kai tsaye gurin Allah Allah dan daraja ka ka bani kaza amma haka bude baki Allah dan daraja shehu da bello Allah dan duk suna da daraja amma wa yake ka ce haka mun fahimci wannan ko to wannan ya jama'a a takaicen takaitawa bayanin da zamu muku kenan dangane da ilmul kalam asalin shi da bayani akan haramcin koyan shi da koyar da shi da bayani akan haramcin karanta irin waɗannan littafai da aka rubuta akan ilmul kalam saboda dole ne mu gusar muku da wannan bid'a tunda zamu zo mu tsayan muku da abin da yake wajibi wajen tauhidi zamu karanta muku littafin al-ibanatu an usulid diyana ta al-imam abul hasan al-ash'ari to ba zai yiwu a karantar da wannan littafi ba sai an nuna asalin waɗannan kafircin don mutane su rabu da shi in baka wanke zukatan mutane daga ƙazanta da dauɗa da datti da wari da ɗoyi da ƙarnin wannan shirka ta ainihin maguzanci ba ko ka dasa wannan ɗin ma zai rushe to shi yasa ko ga muka share kwanaki muke muku waɗannan bayanai duk waɗannan littattafai baki ɗaya ba daidai bane ka je ka karanta su ka je ka samu duk in kana son ganin bayanai akan waɗannan al'amura na tauhidi tsantsa da kuma tona asirin ilmin kalam da ilmin falsafa da sauransu ka je ka samu littattafan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ka karanta ka mallaki wannan majmu'ul fatawal kubra ko dubu nawa ce ka je ka siya mana imanin ka bai fi maka tarin kuɗin ba majmu'ul fatawal kubra ta ibn Taymiyyah yanzu dubu talatin ce naira dubu talatin ka je ka ware kuɗin ka ka siya mana me za ka yi da su ba abin da za ka yi da kuɗin amfanin su kenan kai gwagwarmaya ka je ka samu kaiwa zuwa ga gyara aƙidar ka littafi ne mujalladi ɗaya ɗaya sai da aka yi mujalladi talatin da bakwai mutum ɗaya yana kare shari'ar manzon Allah amma duk shehunan ɗariƙan nan sai ka ji suna zagin shi duk ƴan shi nan sai ka ji suna zagin shi kuma littafan shi a sarari suke ana karantawa tas amma su littattafansa har yanzu ba shi a ba ba dariƙa ba har yanzu kowanne ya kasa fitowa ya karanta duk wanda aka ce fito ya karantar da jawahir ma'ani sai ce sai manyan malamai sai manyan malamai to kuma kake tallan dariƙa da ka bar su can da tsiyarsu mana su manya su tallan manyan kafirci sun fahimci wannan da kyau ko yanzu ga wannan littafi tafsir suratul ikhlas shi ma juz'i ne cikin wannan majmu'ul fatal kubra na ibnu taymiya duk yayi bayani akan sa aristo din da sauransu ga littafin shi ar-risalatu tadammuriyya ga littafin shi al-aqidatul wasitiyya ga littafin almajirin shi as-sawa'iqul muharraqa ala al-jahmiyya wal mu'attala duk waɗannan littafai ana raddi ga irin waɗannan ilmomi ne waɗannan da muke ta bayani tun kwanakin nan mun gane wannan ko sa'annan malamai sun yi rubuce rubuce akai ga ar-raddu alal jahmiya lil imam al-hafiz ibn manda ga kuma al-fatawa al-hamawiyya al-kubra ta shaykh al-islam ibn taymiya ar-raddu alal jahmiya na al-imam usman ibn sa'id ad-darimi ga raddu al-imam ad-darimi usman bin sa'id ala bishr al-muraisi al-anid gashi duk baki ɗayan littafai malamai suka rubuta akan waɗannan al'amura wannan kaɗan ne aka zo maka da su dan ka san akwai littafai da aka rubuta karka ce an raba kan da littafan da ke karanta maka wannan hayaniya da bankaura waɗanda aka kawo maka toga su akwai yan ƙanana ƙanana in ka zo duk ka bincika za mu zo duk za mu gaya maka waɗanda suka dace duk ka jefar da waɗannan ka je ka dabbake su ba abin da za su kai ka sai hallaka ka zo ka kama tauhidi inda in aka ce maka Allah ya daidaitu akan al'arshi sai a ce saboda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa shikenan ka fahimta an wuce duk waɗannan ayoyi da duk waɗannan hadisai ma'aiki ya karanta su ga mata da maza da yara da manya da 'yan birni da 'yan ƙauye da malamai da 'yan kasuwa duk sun fahimta ba a yi musu ta'awili ba lokacin kai tsaye duk wanda aka ce Allah na da hannu ya fahimta Allah na da kafa ya fahimta to sai yanzu ne sai a ce a'a abin da ya fi kamata shine a lankwasa wannan ainihin ma'ana in ba haka ba za a ci mutuncin Allah to ana nufin manzon Allah da sahabbai da sauran malamai sun ci mutuncin Allah kenan yasa ku rinka sanin abin da kuke faɗi ku daina koya mutane irin waɗannan ilmomi din a wannan munasaba ce za ta sa in yi magana dangane da ainihin waɗannan littattafai waɗanda ainihin shi kanshi wannan ya rubuta a ibn asad al-haris haris al-muhasibi gashi al-aqal fahmul qur'an yana da littafi mu'atabatun nafs da littafai baki ɗaya duk gashi nan dukkan su akan ma'aqulat yesu duk waɗannan littafai mutane su watsar da su aka tambayi abu zur'atar razi cewa wannan magana da zan faɗi ta zo cikin littafin shi kitabu du'afa aka tambaye shi ala gafata malam ya halatta a karanta littafin alhasib almuharibi alharis almuhasibi yace a'a yace ina littafin imam malik dan me zaka watsar da su ba za ka karanta su ba ina littafin ibnu hanbali ina littafin manyan malamai su auza'i da suka yi duka watsar da su ka zo ka kama littafin da yake ba a kawo Allah ya ce annabi ya ce Allah ya shiryar da mu to wannan a takaicen takaita abin da za a iya ainihin faɗi kenan a yanzu mun fahimci wannan da kyau ko to sai mas'ala wadda ita ce ta ƙarshe a cikin wannan shimfiɗa ainihin da muka alƙauranta wadda ainihin muke yi ita ce mas'alar da muka ce za mu ainihin cikashe da ita akan hukumu tarahumi alaman mata alal aqidatul ash'ariyya aw alaman mata ala aqida mukhalifa لعقيدة السلف من العلماء المتقدمين كابن عربي كابن العربي والنووي وابن الجوزي وابن حجر وابن حزم وعثمان ابن فودي رحمهم الله أجمعين ولن من يمن يمالمي wannan santsi na wannan kuskuren wannan akida duk ya ɗibe su irin su abubakar ibn al-arabi malami ba malike da al-imam muhyiddin nawawi ba shafi'i da ibn al-jawzi ba hanbali da ibn hajarin ba shafi'i da shehu usmanu Allah ya ji kan shehu usmanu shi ma irin wannan santsi na irin wannan ilimi na kalam ya ɗibe su don za ka ga cikin tafan shi yana yawan kafa hujja da wannan littafi ibaatu dijinna ibaatu dijinna ibaatu dijinna ibrahim al-laqani tuhfatul marid tuhfatul murid da sauransu to duk waɗannan kusakurai da suka fada a ciki to sai mas'ala take tasowa shin waɗanda suka mace akan irin wannan aƙida ko ya halatta a ce Allah ya ji kansu to shine anan za mu ɗauko maka fatawa kai tsaye ka ji da kunnanka an samu wasu ainihin ɗalibai sun yi tawaga suka aiko da waki suka aika da wakilinsu ya je samu a sheikh muhammad nasiruddin al-albani abu abdurrahman ya je mishi tambaya akan wannan matsala ya halatta irin waɗannan manyan malamai da suka mutu akan wannan kuskure a musu addu'a Allah ya ji kansu to shine za mu ji abin da a sheikhul muhaddis al-allama muhammad nasiruddin al-albani hafizahullah yake cewa فليتفضل الشيخ مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري
نقل الى والان اكثر السادسه والستين بعد المئه السادسه على واحد نقل الى تم تسجيل هذا المجلس في السابع من شعبان 1413 هجري الموافق 31 1993 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما
To, mai tambaya bayan gabatarwa da masu gabatar da kaset suka yi sai ya yi ainihin wato fara jawabin shi da zai gabatar da tambaya da cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu hira da aminci su tabbata ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanen gidan shi da sahabban shi baki ɗaya ya ce to bayan haka
وبعد فضيلة الشيخ فقد سلف من شباب الإمارات من مجيء إليكم بتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة.
mai tambaya ya ci gaba da cewa bayan haka Allah ya gafarta malam hakika samarin kasashen daulolin larabawa sun wakilta ni domin zuwa gare ka da gabatar da waɗansu tambayoyi masu muhimmanci waɗanda in Allah ya so za su amfanar da al'umman musulunci tambayar ita ce
ما قولك يا شيخ حين يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا مع انكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد قطب في غير القرآن.
To, tambayar tashi ta ci gaba da cewa menene malam zai ce game da waɗanda ke cewa bai halatta a roƙi Allah ya ji kan waɗanda suka mutu akan aƙidar da ta saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi ba kamar annawawi da ibn hajrin da ibn hazmin da ibn jauzi da makamantansu waɗannan daga cikin waɗanda suka gabata kenan to ina hukuncin mutanen da suke cewa bai halatta a ce Allah ya ji kan waɗannan manyan malamai da suka mutu ba daga waɗanda suka shafi wannan zamani kuma akwai sa'idu kutub da hassan albanna tare da cewa algafata malam ka san dai shi hassan albanna yana da matukar kwazo wajen kiran mutane zuwa ga dawowa ga tsantsar addinin musulunci sai da kutub kuma ka san babban littafin shi wanda ya tafsirin alkur'ani mai girma to menene babban malami muhammad nasiruddin albani zai ce sai mu saurara sai mu ji
نحن نعتقد اللي رحمة بغير أسرة الدعاء بالرحمة لائمة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقينه في نفس الشخص فإن كان يرى أن هؤلاء الذين سجنوا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمين فالجواب عرف بما سبق أنه تجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة ومن كان لنا ناس مهيئة أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا أو ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين لا يجوز الترحم عليهم لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين هذا هو الجواب آه، بالنسبة لما جاء في السؤال
mu dai mun san cewa ya halatta a roƙi Allah ya ji kan kowane irin musulmi kuma haramun ne a roƙi Allah ya ji kan kowane irin kafiri a ƙarƙashin haka amsar za ta kasance ga mutumin da ke ganin waɗannan da aka faɗi sunayensu a cikin ainihin wannan tambaya da makamantansu musulmi ne to amsar za ta kasance kamar yadda bayani ya gabata cewa ya halatta a roƙi Allah ya yi musu rahama ya kuma gafarta musu amma wanda ke ganin waɗannan manyan malamai musulmi waɗanda aka ambata a cikin tambayar da ta gabata da su da makamantansu to wanda ke ganin cewa su ba musulmi ba ne allah ya kiyaye to bai halatta a roƙa musu rahama ainihin gare su ba domin kuwa shi roƙon rahama haramun ne ga waɗanda suke kafirai wannan a takaice abinda a sheikh muhammad nasir din albani ya faɗi kenan da farko idan kana ganin waɗannan manyan malamai da aka faɗi cewa musulmi ne to roƙon rahama dama musulmi akewa in ko kana ganin cewa kafirai ne to sai da kanshi ya ce la Allah Allah kiyaye ma'ana shi bai yadda kafirai bane ya ce to a ƙarƙashin wannan gani naka to bai halatta a roƙa musu gafara ba kenan to amma bari dai mu ainihin ƙara sauraron mu je menene al'allamatul albani zai faɗi.
فكان شيخ من قرونهم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع فهم من هذا الباب لا يترحمون عليه نحن الآن قلنا الكلمة الرحمة تميز لكل مسلم ولا تميز للكافر هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ صحيح. إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف انه يصلى وراء كل بر وفاجر ويصلى على كل بر وفاجر اما الكافر فلا يصلى عليه اذا هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم انهم من اهل البدع هل يصلى عليهم ام لا يصلى عليهم لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه فإن كان الجواب بأنه يصلى عليهم انتهى الموضوع ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول المحول وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد
طيب الذي يقول الشيخ لا يصلى عليه مثلا لا يصلى عليه على اساس انه اهل بدع فكيف يكون الجواب عليه؟
ما هو الدليل؟
يستدل بالسلف يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور واهل البدع الذين يبتدعون في الدين يعني آه، وما كان السلف مثلا يصلون على اهل البدع ولا يجالسونهم ولا يأذونهم ولا يشاربونهم فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء حتى انتبه نعم وإن كان الشاعر عن الصلاة عليه لا وحق مكان تحية لأنك أتمت الجواب في خير في غير جواب كان السؤال ما هو الدليل نعم أنت ذكرت الدعوة والدعوة غير الدليل أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدع لا هو الدليل
وما عنده دليل الا بس فقط يستدل بفعل السلف
أهل الدليل كان السؤال هكذا يقول لا أين هذا الدليل؟
وما يذكر لكن عامة دائما كلامه يكون عام في هذا الامر طيب السلف أليس أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص بذنب ما أو ببدعة ما فهل من ذلك أنهم كفروا؟
لا طيب لا إذا حكموا بإسلامه لا فنحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر نفعنا وسط يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المس- بين المنزلتين إن مسلم فيعامل معاملة المسلمين وإن كافر فيعامل معاملة الكافرين ثم هكذا هكذا فيه هل مجرد دعوة أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة هل مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بالحماس وبعاطفة غير مقرون بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا قدمت لك آه، حقيقة لا يختلف فيها اثنان وهي إن المسلم وإن كافر فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويد ويكف ويصل ويكفن ويذهب في مقابر المسلمين وإن لم يكن مسلما بدل مد النوعات ودفن في مد- في قبور الكافرين ما في عنا شيوعيته لكن إن لم يصلي مصلي ما أو عالم ما على مسلم ما فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره مثل الأحاديث التي لا بد أنك تذكر شيئا منها التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم ما صلى الرسول عليه سوى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم قل لي ما هي الأهم؟
ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ها؟
ترك النبي صلى الله عليه وسلم حسنا فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه
haka dai al'amura suka kasance shekul allama muhammad nasiruddin al'albani ya tsawaita wajen ainihin ba da wannan jawabi saboda waɗannan ɗalibai da suka ainihin wakilto wannan saurayi da ya muka- musu wannan tambaya ya rinka kawo dalilan da su suke gani na cewa bai halatta a ce allah ya ji kan waɗannan manyan malamai da su gabata ba amma kasancewa a sheikh muhammad nasiruddin al'albani wanda tun yana saurayi karatu yake a cikin aƙidar salaf ya ƙware ya fahimce ta sai da ya kai ga ya wayar da kan waɗannan matasa sun fahimci cewa waɗannan ainihin manyan malamai da suka rasu akan wannan aƙida ya halatta a ce Allah ya ji kansu saboda ba sun ainihin ɗauki wannan aƙida ba ne akan ainihin ganganci na farko sun ɗauki wannan aƙida ne saboda suna ganin daidai ce kuma babu wanda yake da tabbacin cewa an samu sun samu bayanai dalla-dalla kamar yadda aka samu a zamanin yanzu saboda haka sun tashi sun gaji wannan aƙida ne wurin malamansu gani suke ita ce daidai kuma ba an bayyana musu dalilai bane da hujjoji yadda aka tabbatar da cewa sun yi girman kai sannan wasu su sun rudu da cewa abul hasan al-ash'ari shi kanshi saboda sun amince da shi ya mutu ya bar ya mutu akan wannan aƙida ne to amincewa da suka yi da shi sai yasa suke ganin wannan abu daidai ne sa'an nan kuma ƙarshe a sheikh muhammad nasiru din albani ya ce ai ba a kiran mutum ya zama ɗan bid'a ko kafiri matuƙar asalin shi musulmi ne sai bayan an yi mishi bayani an tsayan mai da hujja to waɗannan babu tabbas akan cewa an tabbatar musu da waɗannan abubuwa bid'a ne ko kafirci ne ko ba daidai bane balle a tabbatar da sun yi girman kai don haka asalin su shine musulunci to musulmi ake cewa Allah ya ji kanshi saboda haka waɗannan malamai sai ibn al-arabi su an-nawawi da su ibn hazmin da ibn hajirin da ibn al-jawzi da su dan fodiyo da su sa'id qutb da hasan al-banna da makamantansu baki daya a cikin aqidan mutasalaf sai a ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu kurakuransu abubuwan da suka yi na kuskure Allah ya markade wannan abu ya zama lada gare su to aqidar mu kenan ta salaf ba a zagin irin su ba a kafirta su ba a kin yi musu addu'a a ane musu addu'a ta gari Allah ya ainihin saka musu alkhairi wannan mas'ala muhimmancin ta na kalla shi yasa nazo na tattauna mana ita anan me yiwuwa mas'alar za ta fara taso mana nan gaba a nan kasar to tunda zamu fara karantar da wannan littafi na aqidar salaf shi yasa muka tattauna anan saboda an samu wasu samari a kasashen wasu kasashe na larabawa har suna kona littattafan waɗannan malamai ba su yarda da su ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك